إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna na a cikin sura ta hamsin da biyar suratul rahman za mu tashi aya ta goma sha hudu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان مغز البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى يتجب da bayyana mana ƙudurarsa da ikonsa da abubuwan da suka shafi rububiyarsa ifraduhu bil khalqi wal mulki wat tadbir shi kadai ya halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta alkhalku yana ɗaukan ma'ana biyu a tsagwaron harshen larabci na farko ijadu shay'in min al'adami kirkiro abu daga babu ana kiransa khalq sannan na biyu tahwilu shay'in min suratin ila ukhra a canza wani abu daga wani abu ya koma wani abu wannan shi ma khalqu ne to Allah ta'ala ce khalaqal insana Allah shine ya halicci mutum na farko annabi Adam min salsalin daga busasshen yunɗu wanda ya kwari in kana kwankwasa shi kalfahar sai ka ɗauka kamar kasko ne ya yi kama da kasko in ya bushe shi yasa malamai suka ce to Allah ta'ala ya gaya mana ya halicci annabi adam ne daga ƙasa inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun amma wani gurin sai Allah ya ce min salsalin min hama'in masnun a wani guri yake cewa min tsinin lazib wani guri yake cewa a min tsinin wani gurin kalhama in masnun to menene da ake nufi da wannan duka don ka tattare shi guri guda da turab da tsinin da hama'in masanun da salsalin kalfahar duka dai abu guda suke baka cewa asalin annabi adam ƙasa ne haɗe da ruwa idan ka ware ƙasa daban ka ware ruwa daban wannan sai a kira shi turab wannan a kira shi ma'u in ka gauraya shi ya zamo ɗin ya zamo kwaɓaɓɓiyar ƙasa in ya bushe ya zamo salsal in ka kwankwasa shi ya zamo kalfahar saboda haka shine annabi adam da haka kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ne Allah ya halicci mala'iku daga haske ya halicci aljanu daga wuta sai ce ya halicci annabi adam daga abin da ya wasafa muku lokacin da Allah ya yi nufin kera gangar jikin ɗan adam shine na ƙarshe a cikin halittar Allah ranar juma'a bayan sallar la'asar sai Allah ya ce wa annabi ya ce wa mala'ika jibrilu je ka ka ɗebo min ƙasa wanda ya nuna kenan sai da aka yi ƙasa aka yi mutum da ya zo ba a ce masa ɗebo ƙasa iri kaza ba to ƙasar nan akwai mai laushi akwai yashi akwai turɓaya akwai burji akwai ɓangorai akwai maremari akwai dutse akwai marmara saboda haka duk sai tattaro waɗannan gabaki ɗaya ɗebo kowane jinsi gaba ɗaya a cikin ƙasar nan akwai mai akwai akwai mai tauri akwai mai laushi akwai fara akwai baka don haka dukkanmu nan asalin ƙasa muka biyo haka wanda ya zama mai fari ƙasar ya biyo wanda ya biyo wajen turɓa turɓa nan da jijijira wanda ya baki kuma ya biyo wajen baka baka ƙasar nan wanda ya tsauri ya wajen su dutse da ɓangorai wanda ya laushi ya wajen su yashi da da turɓaya saboda haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin turmuzi da Allah ya tashi kera dan adam din sai aka yi shi da zawo zira'i sittin aka yi masa faɗi zira'i bakwai haka Allah ya annabi Adam da aka fara busa masa rai da ran ya zo nan sai ya atishawa sai Allah ya ce yarhamukallah sai ce kai alhamdulillah sai Allah ya ce yarhamukallah sai ce ka je ga wasu mala'iku can kai musu sallama irin amsar da suka baka shine gaisuwarka da gaisuwar 'ya'yanka har zuwa ranar alkiyama da yau sai ce mala'iku assalamu alaikum kamar da zuwa hadisin bukhari sai suka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sai aka daga nan ya zama gaisuwar musulunci kenan assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wa alaikum assalam wa alaikum assalam wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuhu Allah ya ba annabi Adam gaggagaggan darajoji guda shida daraja ta farko shine abul bashari duk wani mutum da ke duniya sunansa bani adam dukkan mu nan sunan mu bani adam ƴaƴan annabi adam amma shi ba dan kowa bane ba jikan kowa bane ba ta taba kunnan kowa bane ba shi da uwa ba shi da uba ba shi da dangi ba shi da wani wanda zai ce babansa ne ko wansa ko kaninsa shine abul bashari daraja ta farko daraja ta biyu khalaqahu bi yadihi Allah ne ya halicce shi da hannunsa yace lima khalaqatu bi yadayya abinda na halitta da hannuna wannan daraja ce ta annabi adam na uku allamahu asma'a kulla shay'in wa allama adam al asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi adam sunan komai da yadda ake sarrafa shi daraja ta hudu wa asjada lahu mala'ikatahu yasa mala'iku suka yi masa sujada daraja ta biyar wa nafakha fihi min ruhihi Allah subhanahu wata'ala ya busa masa rai da kansa wannan daraja ce saboda haka lima khalaqatu bi yadayya وأتزوج له ملائكته ونفخ فيه من روحه وسماه أبو البشر sannan kuma gashi wato shine wanda aka sanar da shi sunayen komai da yadda ake amfani da shi wannan su ne manya-manyan darajoji da Allah ya bawa annabi Adam sallallahu alaihi wasallam to sai Allah yake gaya mana asalin mu kamar da ya faɗa mana a wata ayar walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين شو سأل متن يدو مدودي سيتي اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار الدعاء دو مدودي كو كتي اللهم كما حسنت خلقي Allah ka bai da ka kawata fuskata fa hassin khuluqi to ka gyara halina ma ya zama haka wa harrim wajhi ala nari wannan fuska da nake kallo Allah kaka kona ta auta to saboda haka kun ga shine annabi adam farko daga cikin waɗannan to Allah ta'ala ya ce khalaqal insana Allah shine ya halicci mutum min salsalin daga busasshen yumbu kal fakhar wanda kararsa an ka kwankwasa shi kamar kasko yake ko kamar randa ko kamar talle na miya wa khalaqal janna Allah shine ya halicci aljanu min marijin daga harshe min nari na wuta daga bararrakan wuta ga babbakin wuta aka halicci wato aljanu kamar da muka bayani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibani da wanne daga cikin ayoyin Allah kuke karyatawa ya ku mutane da aljanu ni'ima Allah kashi kashi ce akwai ni'ima dunyawiya akwai ni'ima ukhrawiya akwai ni'ima zahira akwai ni'ima batina akwai ni'ima amma akwai ni'ima khassa ni'ima amma kowa ya gamsu kowa ya samu wa azbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina to da wani ayoyin da wani ni'imomin na Allah kuke karyatawa wanne ne muku yadda Allah ya muku ba me yasa ba za ku kadaita Allah da bauta ba na'am rabbul mashriqaini Allah ta'ala shi ne mahalicin gabas guda biyu wa rabbul magharibaini shi ne mahalicin kuma yamma guda biyu Allah ta'ala ya gaya mana cikin alkur'ani a wani gurin cewa yamma ɗaya ce gabas ɗaya ce a wani gurin ya ce yamma biyu ce gabas biyu ce a wani gurin ya ce yamma da yawa ce gabas da yawa ce wani ce rabbul mashariƙaini ورب المغربين ونقول يتي رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو ونقول يتي رب المشارق والمغارب ثم لما يسن تتر بياني دنجني قفصر لأكي نفي دا مهلتين قبس ديا مهلتين يم ديا مهلتين قبس ديو مهلتين يم ديو مهلتين قبس ديوا مهلتين يم ديوا wasu ce canjin yanayi na bazara da rani da damuna da sanyi su da aka saboda rana tana bambanta wajen fitowarta wata ranka ga dare ya fi rana tsawo wata ran rana ta fi dare tsawo wata rana rana ta sanyi wata rana ta zafi wata rana ta karkata bangaren hagu wata ran ta karkata bangaren dama wata ran ta biyo direct tsakiya gwargwadon yadda Allah yake sarrafa ta saboda haka wannan shine ma'anan rabbul mashariqain wa rabbul magharibain shine ma'anan gabas biyu wato mahudar rana da mafaɗarta da kuma in ta karkata gabas ko ta karkata yamma to wannan dai ilimi ne da za a ci gaba da bincike kan gano wato wannan masu ilimin geography su ya kamata su faɗa da bincike akan ma'anan gabas da yawa yamma da yawa gabas biyu yamma biyu gabas ɗaya yamma ɗaya tunda Allah ya bada labarin haka kuma yake shi ya halicce su a haka to tabbas haka suke fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani da wanne daga cikin ni'imomin da Allah ya muku ya ku mutane da aljanu kuke karyatawa marajal baharaini Allah ta'ala shine ya saki koguna guda biyu yaltaqiyani suna haduwa bainahuma tsakanin su barzakhun akwai tsari la yabghiyani wannan baya shiga wannan wannan baya shiga wannan wa huwa allazi marajal baharaini hadha azbun furatun wa hadha milhun ujaj waja'ala bainahuma barzakhan wa hijiran mahajura Allah shi ne wanda ya gangaro da teku guda biyu wasu ce tekun duniya ake nufi tekun ruwan daɗi da tekun ruwan zartsi ko ruwa mai gishiri za ka ga ga sunan kogunan sun kewaye duniya kuma an yarda cewa ruwa a faɗin duniya shi ya ɗauki kusan kaso saba'in da biyar na faɗin duniya gaba ɗaya amma in ka je bakin tekun za ka ga babu wata katanga da Allah ya tattare wannan amma bai gangaro ya cinye kaso 25 din na faɗin ƙasar ba Allah ya tsare shi da wannan ƙasar mu kuma muna tsakanin ruwa da ruwa da za a ɗauki Najeriya a fanjama ta a cikin wani ruwan ma ba za a ganta ba duk a faɗinta gaba ɗaya an fanjama ta a wani ruwan ma ba za ma a ganta ba amma Allah ta'ala ya riƙe ruwan nan ya zo ya shanye mu ko ya mamaye mu ko ya cinye mu saboda ka barzakh din akwai zahiri akwai batini barzakh na zahiri shine tudun kasa din da muke gani wanda muke rayuwa akai Allah ya sanya tsakanin wannan tekun da wannan ga tudu wannan tudun da muke kai shi yasa wannan tekun bai gangaro wannan ya gangaro ya haɗe ba mafi yawan kasashe ma za ka ga su tsibiri ne ko ta ina ruwa ya kewaye su saboda haka wannan ni'ima ce ta Allah da ya kamata a yi masa godiya da ya ga dama ya tangaɗo ruwan nan kamar da aka yi a tsunami duk wanda ya ga tsunami ya ga aya mutane suna ta shaƙi ayarsu a bakin ruwa Allah ya tankaɗo ruwan sai gashi gudun da yake da irin man- mutanen da ya cinye da gidajen da ya rushe za ka ga mutum a saman ruwa da motarsa da gidansa da kayansa da iyalinsa amma da aka yi wannan rusau din aka yi wannan rugurguzau din masallaci yana nan shi bai ba abin da ya faru gare shi kowa ya ga hoton masallaci an ɗauka ta sama ta helicopter shi kadai ne bai rushe ba amma duk wani gini sai da ya rushe mutane suka bi ruwa suka tafi saboda haka Allah ta'ala shi ne in ya ga dama sai sako ruwa kan jama'a ba yadda za su iya tare shi wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani da wanne daga cikin ni'imomin Allah kuke karyatawa ta filin ko ta ɓoyen babbar ko karamar ta duniya ko ta lahira wacce ta shafe ka ko wacce ta shafi duniya gaba daya ya ku mutane da ku aljanu wanda ku ne aka ce ku bautawa Allah ka ku hada shi da abokin tarayya a cikin halittu babu kangararru ba inda ake samun kangararre sai a cikin mutum da aljan ya khuruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan daga waɗannan teku guda biyu al-lu'lu'u diamond wal marjan da marjani ya khuruju minhuma yake fita daga gare su wasu ce an fi samun gold da lu'lu'u a cikin teku wanda yake mai- mai gishiri to amma ana samun ɗan kaɗan a cikin kogi wanda yake mai ruwan san- mai ruwan daɗi to shi yasa Allah ya hada biyun gaba daya ko suka ce a daga cikin ɗaya ake samu an sa min min huma din ne littagalin to amma dai Allah ta'ala tun da yace ana samu kuma shine zahirin Qur'ani to dole mu yadda ana samun diamond a cikin teku mai gishiri da cikin teku mai ruwan daɗi kamar da kuma ana samun murjani a cikin teku mai ruwan daɗi da teku mai ruwan gishiri sai dai an fi samu a cikin wannan shine abinda malamai suka faɗa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne daga cikin ni'imomin da Allah ya kwararo a gare ku kuke ƙaryatawa ya ku mutane da aljanu walahul jawaril munsha'atu aljawaril munsha'atu manyan jirage da suke gudana akan ruwa ƙerarru wanda aka ƙera su aka ɗora su akan ruwa aka yi musu lodi wani jirgin wata shida ana lodi wata shida ana saukewa to wannan ɗin lahu ya tabbata ga Allah ne ya ga dama suke gudana da ya ga dama sai nutsar da su wa tarafu kama wa khira fihi ko za ka ga da jirgin wani yana ta tafiya Allah bai kifar da shi ba fil bahari za ka gansa a cikin kogi kal a'lam sai ka ɗauka dutse ne yanzu ka je bakin teku a lagos ka tsaya ka hango jirgi daga nesa yana tahowa sai ka ɗauka baya tafiya ba za ka ga alamar tafiya ba musamman da daddare sai dai ka hango fitila gudu yake amma ko ba ku ga tafiyar ba saboda nisa da kayan da ya ɗauko sai ka ɗauka a tsaye ke kam wannan shine kyakkyawan tasbihi an samu mushabba an samu shabbahun bihi an samu adatu tasbihi an bar maka waje hashabahu zaka iya gano ta kaga aljawarul munsha'atu shine mushabba al'alam shine mushabbahun bihi adatu tasbihi shine kaf din nan tasbihi ya zama kenan mu'akk- ya zama mursal ya zama mursal mujmal saboda zikira fihi adatu tashbihi wa zikira fihi mushabbah da mushabbahun bihi wa hudufa ada wajhu shabahi shi ne Allah ta'ala ya ce in ka hango jirgin ruwa yana gudu yayo lodi akan ruwa sai ka dauka wani dutse ne ka fatte wanda baya motsi amma gudu yake da ikon Allah da Allah zai kada igiya ta ruwan sai kaga ana tambal tambal sai kaga jirgi ya kife da kayan da mutanen da waye wani ma in ya kife ba a ganin sa sai bayan shekaru ɗaru aru aru sannan ne wata ran ana bincike a ƙasa za a gan shi ya yi ƙasa ya kai ƙasan da ba za ma iya gano shi ba da shi da kayansa shi yasa a yi kan hawa ruwa lokacin sai na umar aka ce za a tafi yaƙi kun san manzo Allah bai taɓa hawa jirgin ruwa ba kai a ruwaya ma bai taɓa zuwa bakin teku ba ba wani hadisi da ya nuna ya taɓa zuwa ma bakin teku sai da aka lokacin sai na umar da za a tafi yaƙi misira aka ce a hau jirgin ruwa sai na umar ya ce kai dauki sahabban tsora su akan ruwa anya ta su je su nutse ko su kife Allah ya tambaye ni rayukan su ranar alkiyama ita sai lokacin sai na Usman ne aka kera jiragen ruwa aka fara saka mutane a ciki amma shi ta ya yana za a ruwa yana tambal tambala je kife da sahabbai wannan mutane masu daraja Allah ya tambaye ka musa ka kife su to Allah ta'ala yake fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wanne daga cikin ni'imomin nan da Allah ya ni'imta ku na fili da na ɓoye manya da ƙanana wanda ya shafe ku da wanda ya shafi duniya da duk abin nan da aka faɗa wanda Allah ya mana to wanne ake ƙaryatawa wanne ne ba a yarda Allah ne subhanahu wata'ala yayi ba na'am كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ta'ala ce kullu man alaiha fanin duk abin da ke burbushin ƙasa sai ya ƙare komai sai ya mutu shine ma malamai suke cewa akwai ayoyin rabin dozin da suke tabbatar da cewa kowa sai ya tafi ko ya shirya ko bai shirya ba walau ishta alfan summa alfain ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila qabr ko da zaka rayu dubu a ƙara maka dubu biyu ƙarshe dai kabari za a kai ka saboda haka Allah ta'ala ya ce kullu shay'in halikun illa wajha kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة fayyunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna sannan kullu man alaiha fan kowa sai ya mutu masu arziki za su mutu malamai za su mutu talakawa za su mutu mata za su mutu maza za su mutu yara za su mutu manya za su mutu masu son su mutu za su mutu wanda ba sa son su mutu ma za su mutu talaka zai mutu da ma fi saurin mutuwa ma masu arziki za su mutu in ka je makabarta ainihi kaburburan talaka yawa amma babu wani jinsi na ɗan adam wanda ba shi da gawa akwai gawar shugaban ƙasa da yawa ma a najeriya akwai gawar gwamnoni akwai gawar shehinnai da manyan malamai waɗancan da tsara musu aiki yanzu suna cikin ƙasa su da aikinsu waɗancan ana ce maka excellency ko waiwai yau kana cikin ƙasa wancan ana cewa Allah ja zamanin ka Allah ya ƙara wa tsawon ranka ya daɗe to bai daɗe ɗin ba ya ƙare shi malam ana gafarta malam gafarta malam shi ma Allah ya gafarta malam malam Allah ya gafarta masa tun ya tafi lahira saboda haka ga kabari nan na masu kuɗi manya-manyan alhazai da attajirai akwai kabarin su tuni akwai kabarin hajiya hajiya akwai kabarin matasa yan kwalisa akwai kabarin yara kai akwai na ɓari ma kai akwai na jariri ina kan ka ce sai an tsufa ake mutuwa akwai kabarin jariri akwai kabarin dattijo kowane jinsi Allah ya kashe irinsa in ka je makabarta za ka ga irin wannan jinsin shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha da na hana ku zuwa makabarta yanzu ku je domin za ta suna muku lahira za ka ga na sama da kai za ka ga na ƙasa da kai za ka ga wanda ya fi ka za ka ga wanda ka fi za ka ga wanda ya daidai da kai duk lokacin mutuwarsu ya yi sun mutu sai ba za su dawo duniya ba sai lokacin da alkiyama ta tashi to Allah ta'ala ya ce wa yabqa wajhu rabbika fuskan Allah mahaliccinka ce za ta wanzu in fuskar ta wanzu ka ga mai fuskar ya wanzu kenan ko zul jalali ma'abocin girma abin girmamawa wal ikramu da karamci kalmar ikram an ciro shi ne daga akrama yukrimu ikram ikram in ma dai ya ta'allaqu bil fa'il ay allazi yukrimu an-nasa wa yukrimu ghayrahu wa in ma kuma ya ta'allaqu bil maf'ul ana nufin allazi yukramu Allah shine wanda yake karramawa shine wanda kuma ake karrama shi ya cancanci a karrama shi kuma shi yake karrama mutane wala kad karramna bani adam Allah ya karrama mu ya ce zul jalali shine ma abocin buwaya shine ma abocin isa shine ma abocin takama shi ne kuma abocin karamci a karrama shi kuma abocin karamci mai kalmama mutane fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban da me kuke karyatawa daga cikin ayoyin Allah ya ku mutane da aljanu na'am yas'aluhu man fis samawati wal ard duk abin da ke cikin sammai da ƙasa yana roƙon Allah kowa daga hannu yana roƙon Allah sai ka je Saudiya kaga wani yana roƙon Allah da China wani yana roƙon Allah da India wani da Fulatanci wani da Hausa wani da Yarabanci wani da Ibanci kowa daga Allah hannu yana gaya masa kuma duk Allah yana jin kowa ya san bukatar kowa ya ga kowa ya ji kowa ya san kowa ya san abin da ya dace a ba kowa a lokacin da ya dace yas'aluhu man fis samawati wal ard la tas'alanna bunayya adama hajatan wa sallal ladhi abwabuhu la tuhjabu الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب كروكي الله duk bukatunka Allah ta'ala ya buɗe mana ƙofar roƙo mu zo mu ta tambayarsa du'a'u mas'ala da du'a'u ibada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa qala rabbukum ud'uni Allah ce ku kira ni astajib lakum zan amsa muku kowa ya ga wa Allah bukatarsa أما يجيب المضطر إذا دعاه ويخشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله ويكي أمس بكاتا من ثمن بكاتا إن يروكيشي إن لا يتشوك ولما كتزوا شيساء الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون من ذا الله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه an ya rudda huma sufran Allah mai kunya ne kuma mai karamci ne yana jin kunyar bawansa ya daga hannu ya ce Allah ina da bukata Allah ya dawo da hannun babu komai dole sai an baka ɗayan uku ko a yaye maka wani bala'i daidai bukatar ka ko kuma a baka bukatar wannan din ko kuma a yi maka tanadin lada mai girman wannan ko fiye da wannan a cikin aljanna da haka malam ibnu qayyim yake cewa ku ci gaba da addu'a ka ku kosa addu'a tana maganin bala'i ita idan bala'i ya tunkaro ka kana addu'a to idan bala'in daidai yake da addu'a ka sai su ta kokawa kai kai ta harkokinka bala'i yana sai ya danne ka addu'a ta tare ai ta kokawa da bala'i da addu'a idan bala'in kuma ya fi karfin addu'a sai zai same ka amma sai zama dan kaɗan saboda addu'a ta rage karfinsa a hanya idan kuma addu'a ka ta fi karfin bala'in to sai ta kawar da bala'in ba ma za ka gan shi ba kwata-kwata shi yasa wani magabaci idan bala'i ya same shi sai ce Allah ina maka godiya kashe hudu godiya ta farko da bala'in nan ya zama karami dan da bana addu'a ban san girman sa ba godiya ta ta biyu da kai yadda nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da bala'i ya same ni godiya ta uku da da nayi hakuri akai kai yadda nayi hakuri sannan godiya ta hudu da bai zama ya shafi aqida ta da addini na ba ita za ka na gode maka sau hudu na akan wannan bala'i da ka ɗora mu kun ga waɗannan mutanen su daban suke fa yas'aluhu man fis samawati wal ard duk abin da ke cikin sammai da ƙasa Allah yake roƙo Allah yake neman bukata a gurin sa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna masu sakin rai cewa za a amsa muku ku roki Allah da sakankan cewa zai ba ku bukata kusan cewa ba a amsa addu'a daga gafalalle rafkananne mai wasa kuma yake cewa ana amsa addu'an ɗayan ku mutukar bai gaggawa ba aka ce me gaggawa ya ce na roƙa na roƙa na ji shiru a to ka ji shiru kayanka ne dama ai ba ka za a kyautata ma ko to kakka nuna nawa Allah zato daga cikin abin da ke sa a karɓi addu'a ka ka sa abubuwa guda biyar a ranka na farko Allah ya ji ka na biyu Allah ya ganka na uku Allah yana da abin da kake roƙo na hudu Allah ba shi da rowa na biyar kaga ya ba wasu ma shi kansa in ka za ka shiga guri ka roƙa kaga an ba wani ya alama ce kai ma za a baka duk wanda ka gan shi da wani abu wai ba shi Allah sai ya baka sai ka sa kanka cikin waɗanda aka bawa idan bai baka ba kuma sai ka sa kanka cikin waɗanda ba a bawa ba ka ce to alhamdulillah da ba a bani ba an ban lafiya wani ba kuɗin ba lafiyar da ba a bani ba an bani addini wani ba kuɗin ba addini da ba a bani ba an bani nutsuwa wani ba kuɗin ba nutsuwar lokacin da wani tabi'i rashin lafiya ya same shi a kafarsa sai aka zo aka ce sai an yanke kafar amma sai ya sha wani abu mai maye domin kai ji zafi lokacin yanke kafar ya ce a'a shi ba zai sha abu mai maye ba sai da aka yace shi ne zai tada sallah ya tada sallah wasu na cewa ma Hisham bin Urwa Urwa din ne dan baban Hisham sai da haka aka zo kamar da yacin sirra alamun nubala aka yanke kafar hawan yana tsoke sha ban taba ganin jarumi irin ka ba a yanke kafar mutum bayan an yanke kafar yana kwance yana jinya wannan kafar da aka cire matarsa kuma tana kan bene ta sun koyo za ta leko sai dan da ke bayan ta ya subuto da ya subuto ya fado wajen dokuna ne sai wani doki ya taka shi ya mutu sai aka zo masa kuma da wannan labarin ga wannan kafa an yanke ga kuma can ɗansa a ya mutu da aka gaya masa sai ɗaga ne ce Allah ina yi maka godiya da ka ba ni kafa biyu hannu biyu ka ɗauka karɓi ɗaya na gode da ragowar ukun da ka ban min kuma ina yi maka godiya da ka ba ni ƴaƴa bakwai a cikinsu ka ɗauki guda ɗaya ka ban ni da guda shida ina maka godiya akan haka irin waɗannan mutanen da ban fa ciki kulla yawmin huwa fi sha'anin Allah subhanahu wata'ala kowane lokaci akwai abin da yake yi kowane lokaci akwai abin da Allah yake ya kashe wani ya raya wani ya bawa wani ya hana wani ya ɗaukaka wani ya kaskanta wani ya kare wani ya kiyaye wani ya sa wani kuka ya sa wani dariya ya tashi wani ya kwantar da wani wani an tafi da shi makabarta ya mutu wani yau ake karɓarsa zai haihu wani an kai shi asibiti yau wani an sallame shi yau wani zai ban gombe yau wani zai shigo yau wani ya saki yau wani zai aura yau wani ya samu yau wani ya rasa yau wani ya yi tagumi wani yana farin ciki wani yana kuka wani yana dariya wani ya ban makaranta wani ya saki wani yau zai aura haka ake ta tafiya in bai maka daɗi ba yau ya wani in gobe ta maka daɗi ba ce wani ba ومن عاش في الدنيا فلا بد أن يرى من العيش ما يسهو وما يتكدر سرور وحزن واجتماع وفرقة وأسر ويسر ثم سقم وعافية duk mai rayuwa a duniya sai ya ga abubuwa guda takwas sai ya ga samu sai ya ga rashi sururin wa huzunin sai ya ga farin ciki sai ya ga bakin ciki wajtima'un wa furqatin sai ya ga haduwa sai ya ga rabuwa wa usrin wa yusrin sai ya ga samu sai ya ga rashi sun masu kunin wa'afiya sai ya ga lafiya sai ya ga rashin lafiya sai ya ga mutuwa sai ya ga rayuwa za ka kakka damu dan uwa dan abubuwa sun cije ka yi hakuri wani magabaci yana cewa wane ne zai hali guda biyu ya zauna lafiya idan Allah ya baka ka gode in ya hana ka kai hakuri yace to ba kowa bane aka hana shi yayi hakuri ba kuma kowa ne aka bashi ba ya gode wallahi da duk waɗanda Allah ya musu ni'ima sun yi godiya da wannan ni'imar da ba za mu samu kammacin halin da muke ciki ba da kuma duk wanda Allah ya hana su abu sun hannu sun yi hakuri sun bari to da mu rikice al'amuran mu haka ba fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani da wanne daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wata'ala da ya muku ya ku mutane da aljanu kuke karyatawa na'am سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا الدعاء سوكروا اللهم سيبا نافئا اللهم سيبا نافئا اللهم سيبا نافئا kuma ana amsa addu'a lokacin da ruwa yake sauka Allah muna roƙonka muna tawassali duk bukatunmu na alheri ka biya duk abin tsoro ka kiyaye mu kai mana albarka kai mana arziki ka sa mu gama da duniya lafiya bala'in da muke ciki da musifo Allah ka yaye mana baki daya Allah subhanahu wata'ala ce sanafrugu lakum ayyuha thaqalani sai na gama da ku gabaki ɗayan ku ya ku mutane da aljanu duk Allah ya gama da mu gaba ɗaya ce sai na gama da ku ba wanda zai sha ba wanda zai fita daga ikon Allah daga kudura Allah daga gudanarwa Allah Allah sai ya farar da kai sai ya karar da kai yana nan ba inda za ka tsere masa ba inda za ka gudu ka fita daga cikin kulawa Allah ko mulkin Allah ko renon Allah ko kiyayewa Allah ko gudanarwa Allah da haka Allah ce sai ya gama da mu gabaki ɗaya ba wanda zai kyale Allah ka sa mu cikin alkhairinka fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani da wanne kuke karyatawa daga ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala mahalicin ku yayi muku ya ku mutane da aljanu ya ma'asharal jinni ya ku dandazo na aljanu wal insi da dandazo na mutane in istata'tum idan kun samu iko an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi ku fita daga shashin sammai da ƙasa ku bar wannan duniyar ko ku fita daga inda Allah yake wato gudanar da ku ku koma wani guri da kuke ga za ku tsira tanfuzu Allah ya ce to ku fita din magani la tanfuzuna ba za ku iya fita ba illa bi sultanin sai da iko kuma ba ku da ikon Allah ne mai shi ko la tanfuzuna illa bi sultanin ba za ku iya fita ba sai da wata ala wannan ala din shine wanda ake cewa an je kan wata ko an fita an je kan tauraro ko an je kan kaza ko an je kan kaza an fita daga duniya amma mutum ba shi kadai ya fita ba sai da ya bugun iska sai da ya shiga kumbo a hole sai da ya kaza ya kaza ya kaza saboda haka illa bi sultanin ko za ka fitan sai da sultan kuma ka je can din ma ana da iko a kanka nan ga dama sai a kaso ka daga can ko a koro ka daga can to fassara guda biyu kenan fassara ta farko ba za ku iya fita ba illa bi sultanin sai da iko kuma ba ku da iko ko kuma za ku fita amma ba za ku iya fita ba sai da iko Allah zai iya ba ku ikon ku amfani da shi ku fita ku je inda kuke so a cikin sararin samaniya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani wanne kuke karyatawa cikin nemomin da Allah subhanahu wataala ya muku ya ku mutane da aljanu yursala alaikum ashwazun za a aiko muku da taratsatsi min narin na wuta wa nuhasun da narkakkiyar tugulla tagulla falatan tasirani ba za ku iya taimakon kanku ba idan Allah ya ga dama ya aiko mana da wani tsagi na wuta ya babbace gaba ɗaya duniyar ko Allah ya dinga zubo ruwan tagulla akan mutane sun ce wannan a ranar alkiyama zai faru to fala tantasirani ba za ku iya taimaka kan ko ku kare kan ko ku kiyaye kanku ba fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani da me kuke karetawa cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku na'am فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah subhanahu wa ta'ala ce faizan shakkacin sama'u idan sama ta tsatsage fakanat ta zamo wardatan jajajir kaddihani kamar jar fata ko kamar man tagulla narkacce ko kuma kamar wato dihan shine aka samu fata aka mulke ta da mai sai jajajir din nan man gelo to Allah ya ce haka zaka ga wato sama ta zama idza sama'un shaqqat wa adnat bi rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adnat bi rabbiha wa huqqat haka wannan zai faru ne idza sama'un faqarat Allah ya ce sama za ta za ta bindiga ta fashe ta ko ce idan sama'un shaqqat idan sama ta tsatsage ta faffashe ta ga mala'iku suna sauka kuma idan shaqqati sama'u to idan ta tsage dan ta zamo fakanat wardatan ta zamo jajajir kan dihani kamar wato jar fata fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani da wanne kuke karyatawa ko saboda me kuke karyatawa da ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya muku ya ku mutane da aljanu fa yawma idhin a wannan rana la yus'alu an dhanbihi insun ba za a tambayi dan adam bisa laifinsa ba wala jan haka aljani ba za a tambaye shi bisa laifinsa ba ya za a da wannan aya da yake cewa fala nas'alanna allazina ursila ilaihim fala nas'alanna nas'alanna al-mursalin fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin can Allah ya ce za a yi tambaya wa qifuhum innahum mas'uluna ku tsaye da su a yi musu tambaya anan Allah ya ce ba za a yi tambaya ba malamai suka ce jam'i tsakanin ayoyin shine qiyama mawaqif ne gurare ne daban-daban wani gurin za a tambaye ka wani gurin kuma ba za a tambaye ka ba wasu kuma suka ce a'a nau'in mutanen ne ko nau'in guraren tambayar ne ya bambanta ko nau'in mutanen ne Allah zai kasa mutane hudu ranar alkiyama akwai wanda aikinsa gaba ko kashi biyar akwai wanda aikinsa duk sako ne ba ma za a tsaya masa wani tambaya ba ko ya wuce wuta akwai wanda aikinsa bin lada ne ba za a tsaya yi masa tambaya ba ko ya wuce aljanna wannan kaso biyun su ne ba za a tsaya tambayar su ba akwai kuma wanda yana da lada yana da alhaki ladan ya fi yawa akwai wanda yana da lada yana da alhaki alhakin ya fi yawa akwai wanda yana da lada yana da alhaki kansu daya kun ga an tafi biyar kenan mai lada tsantsa babu alhaki ko daya mai alhaki tsantsa babu lada ko daya mai rinjayayyen alhaki yana da lada mai rinjayayyen lada yana da alhaki mai lada da alhaki kai daya to waɗancan kashi biyun su ba za a tsaya tambayar su ba kai wannan dan wuta ne kai tsaye 100% wannan dan wuta ne dan aljanna ne 100% saboda ba ma abin da za a auna balle a tambaye ka don an an ɗauka mutanen kenan in kuma ana nufin wato su kan aikin wato alkiyama guri guri ne yanzu akwai bodar kisan kai wanda bai kisan kai ba a tambaye shi anan ba akwai bodar sallah akwai bodar bin iyaye akwai bodar amana akwai bodar alkawari sai kan ka zo lahira da irin kayan ka in ka ci amana ka sauke anan in ka saba iyayenka ka sauke anan in baka sallah ba ka sauke anan in ka kashe mutum ka sauke anan sai kowa akwai bodar da za a tare shi wani kuma duk bodojin zai wuce bai yi laifin ko ɗaya ba da za a tsaye da shi a bakin wata boda fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani ya uraful mujrimuna Allah yace ana gane miyagun mutane bisimahum da alama zaka ga alaman wato mugun mutum a ranar fa yu'khadhu ana danka bin nawasi da makwarkwadar kai wal aqdamu da kuma diga-digi wato irin daurin kifi tarwada za a yi musu idan an ce an kamo nan makwarkwada kai an kamo kafa an ninka mutum haka ne da ake wa kifi tarwada kenan ko a kama jelar a buɗe bakin a tura to haka za a musu ɗaurin yan wuta kenan Allah ya tsare mu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani hadhihi jahannamu allati yukazzibu biha almujrimuna Allah yace wannan ita ce jahannama da miyagu suke karyata ta yatufuna suna kewayawa bainaha wa baina hamimin tsakaninta da tsakanin ruwan zafi anin mai tsananin zafi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani ina kuke karyatawa cikin ni'imomin da Allah ya muku ya ku mutane da aljanu na'am ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ta'ala ya ce waliman khafa maqama rabbih jannatani aljanna guda biyu ta tabbata liman khafa maqama rabbih ga wanda ya ji tsoron da tsayawarsa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala domin sakamako ala yadunna ulaika annahum mab'uthuna li yawmin adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine tsayuwa ta farko ko kuma tsayuwar Allah wajen tantance ayyukan bayinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in duk wanda ya tsaya gaban Allah ba zai bar gurin ba sai an mata tambaya hudu an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu an ilmihi fima amila bi an jismihi fima ablahu wa an umrihi fima afnahu duk wanda ya tsaya gaban Allah kafarsa ba za ta bar gurin ba sai ya faɗi karatu yayi karatu yayi aiki da shi ya ya samu kuɗi ya ya kashe hanyar shigowa da hanyar fita sannan ya ya ƙarar da shekarunsa ya ya ƙarar da lokacinsa sai kowa yi wa Allah wannan bayanin sannan zai wuce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani da mai kuke ƙaryatawa daga cikin ni'imomin da Allah ya muku ya ku mutane da aljanu zawata afnani wannan aljanna guda biyu Allah ce ma'abociyar ganye ce an mata shuke-shuken fulawoyi an ƙayace ce da kayan marmari kayan daɗi da kayan morewa ya tabbata a wannan aljanna fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani fihi ma aynani a cikin wannan aljanna akwai hanyar ruwa guda biyu ta jariya ni tana gudu ruwa ne gashi nan mu gare-gare mai daɗi ruwan zuma ruwan kaza komai da kake sha'awa akwai shi a cikin aljanna yana gudu shi yasa aka ce yana gudu don kanka ɗauka cewa za a ɗauke ko za a yanke ma wuta ko za a kama bil ƙarshen wata a ce baka biya ba ko a ce kaza ko a ce kaza babu shi yasa aka ce ta jariya ni har abadan abada fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazibani fihi ma min kulli fakihatin zawjan Allah yace komai kake so na kayan marmari dangi biyu ne komai dangi biyu ne duk abin da kake gani a duniya an ninka maka shi ya zama dangi dangi kuma dangin biyu kowane kala su mangwaron nan kala kala ne dama ko da abin nan ayaba kala kala ce lemon zaki kala kala ne wane ne kala kala ne komai na aljanna haka za a dinga maka ninkin da ninkin ninsa saboda ka more فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
Allah ta'ala ya ce su ‘yan aljanna nan da aka ce suna fihi ma min kulli fakihatin zaujan komai suna da danginsa iri biyu in kala biyu ne wanda ake cin bushashe da wanda ake cin ɗanye da wanda yake zuwa da rani da wanda yake zuwa da damuna da wanda ake cin sa kafin ya nuna da wanda ake cin sa bayan ya nuna da wanda ake cin busasshen sa da kuma danyen sa duk akwai muttaki'ina Allah ce sun ka shingida ala furushin akan wasu shimfidu bata'inuha wato kushin din da aka yi wannan da shi min istabarak daga istabarak aka yi shi wato wato wani zare ne mai kauri wanda aka samo shi daga wani nau'i wato na abin nan wato kayan kwalliya wa janar jannataini Allah ce abin ɗasa a cikin aljannan nan guda biyu danin kusa yake da hannunka ta aka ce to in baka shingida kuma ina so in ci waccan ayabar ko wancan leman ya za a yi sai Allah ya ce to zai sakko kusa da kai ba sai ka tashi daga ka shingida ba sai ka ce ya ta lemo zai ga ya taho ya ci ayaba ya ci abarba sai da kai za ka kira ta danin kusa da kai take don ka tashin ma wai ka je ka tsinko aiki ne Allah ce wa janar jannatai ne abin tsinka a cikin aljanna damin kusa yake da kai ba sai ka wahalar tashi ba fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da me kuke karyatawa daga ni'imomin da Allah ya muku ya ku mutane da aljanu fihinna bayan an ci an sha an samu gurin kwanciya mai kyau fihinna qasiratu tarfi a cikin aljanna akwai qasiratu tarfi masu takaita ganin su akan mazan su an kira matan aljanna qasiratu tarfi saboda ba sa sha'awar kowa sai kai kai ma ba ka sha'awar kowa sai su an takaita idanka a kansu an takaita idansu a kanka don kakai bako ka ce kaka ga namun hurin ini to ba ta son kowa sai kai kai ma ba ka son kowa sai ita saboda haka an takaita idanta a kanka an takaita idanka a kanta shine ma'anan qasuratu tarfi ba sa daga kai su kalli kowa sai mazan su lam yaqmis kunna insun ko babu wanda ya taba takar su nan mutum qablahum kafin zuwan yan aljanna wala jannun ko aljani ba wanda ya taba kusantar su haka ba taɓa ce taɓa matarka ta aljanna ba na ga ce to tawaye aka sako na aura ko haka ba taɓa mata ba balla ya ce ko an sadu da ita ko na abu da ya kama da haka fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadzibani da me kuke karyatawa daga ni'imomin da Allah ya muku ya ku mutane da aljanu ka annahunna yaqutu su waɗannan mata na aljanna sai ka ɗauka wato yaqutu ne wal marjan sai ka ɗauka marjani ne a wajen ja da wajen kyau da wajen laushi da kuma wajen wato wato cansu fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadzibani da ne kuke karyatawa daga ni'imomin da Allah ya muku ya ku mutane da aljanu hal jaza'ul ihsani illa al ihsan shin sakamakon kyautatawa ai bai zama ba sai kyautatawa ma'ana sakamakon bin Allah sakamakon shiga aljanna sakamakon tauhidi sakamakon aljanna sakamakon bin manzon Allah sakamakon aljanna kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qila man ya aba qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani na'am wa min dunihima jannatan فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa min dunihi ma jannatani koma bayan waɗancan aljanna guda biyu to ga wasu biyun ma aljanna hudu kenan kowa yana da aljanna hudu ga waɗancan biyu ga kuma ƙarin biyu to yaya waɗannan biyun suke za ka iya shiga waɗancan ka fito ka shiga waɗannan to shine Allah ta'ala ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani mudahammatani kore suke shar kore fatau bahaushe yakan yi wa kore sifa yace kore fatau yace kore shar yakan ce kore amma baki yakan ce baki wilit baki sidid baki kirin baki bilin yakan masa sufa hudu yakan ce fari fat fari kal fari sal fari tas amma a wajen kore sai ya ce kore shar kore fatau shine ma'anar mu da hammatani saboda tsaba kore gurin yayi kore fatau kenan ya nuna kore kala ce mai kyau shi za ga fulawoyi mafi yawan su kore yafi balle a ce koren nan dan ja ya ratsa da fagi kuma aba abin ba kyan akwai kyan gani sai da haka fari ayi ala'i rabbikuma tukazzibani ya ku mutane da aljanna kuke karetawa da ganimomin da Allah ya muku ne fihi ma ainani a cikin wannan aljanna guda biyu akwai hanyoyin ruwa na bakata ne waɗanda suke uɓugowa suna uɓugowa sai su tsaya dogo bakin ƙofar abin shi ne bambancin da kajariya ne da na bakata ne wato kamar randa ce ta cika amma ta ƙasa take zuwa da ka ɗau kofi ɗaya sai gurin ya cike da ka ɗari kofi ɗaya sai gurin ya cike da ka ɗari kofi ɗaya sai gurin ya cike ba za ta yi ƙasa ba za ta ƙare ba shine na bakata ne ita kuma ta jariya ne ta cika kuma tana tsiyaya a ƙasa bambancin su kenan wannan ta cika daidai ba za ta rago ba ta karu ba wanka ce in ka ɗauko katon kofi ka sa ka ɗiba ba kun ka ga ta yi ƙasa sai ka ga ya ciko ya tsaya daidai gurin ya cika daidai kamar ka cika kofi bai cikar da zai guda ba ko bai ƙasan da bai cika ba to shine na bakata ne sannan kuma gashi kuma yana ƙanshi wato wannan shine daɗin da za a more a cikin aljanna fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman Allah ya ce a cikin wannan aljanna guda biyu akwai dukkan kayan marmari wa nakhlun akwai duk wani dangi na dabino wa rumman akwai dukkan dangi na dan rumman wato inibi aka ce to ai fakihatun da nakhlun da rumman suna cikin fakihatun me yasa aka ware su aka ce saboda muhimmancin su dan adam yana jin daɗin sa a duniya to akwai sa aljanna ma fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani fihinna to an ga bangaren ci an yi bangaren sha an yi bangaren kaza sai aka zo bangaren mata fihinna a cikin waɗannan aljannatai duka da aka lissafa hudun gaba ɗaya wannan ba biyun ba kenan ba ce fihi ma ba nan sai aka ce fihinna ya hada da waɗancan biyun na farko da waɗannan biyun khairatun akwai mata masu kirki hisanin kuma kyawawa abu biyu yana da wahala haɗuwa a mace kyan hali da kyan sifa sai ka ga wata kyakkyawa fitinanniya kuma sai ka ga wata mummuna a ganin ka kuma mai kyan hali ga hadda qur'ani malam tana tilawa kamar husari sai a raba mutum hankali ga kyakkyawa mara tarbiya ga kuma wacce ba ka ganin kyanta suna da tarbiya sai ka ga mutum ya wace akara makalla wallahi wata zan aura to amma dai ina ga tana da yan matsala sai dan na aure ta zan kokarin dan gyaggyara ta wa gama wa gama za ka iya gyara ta ko kai ta gyara ka ba wala ka ana jarantar matasa a nan gurin yanzu wata kyakkyawa yan birni tana taku da kyar amma ba aqida ba tauhidi ba tarbiya ba hadda qur'ani ba zuwa makaranta kuma ga wata malam hafizar alqur'ani malam ga tilawa malam tana sai ka dauka khalil husari ne ka amma ko ba ba ta kyan sifa ba yadda yake gani sai ga an raba masa hankali ta amalin na ganta amma dai gaskiya akwai tauhidi kan gaskiya sai dai idan ka samu irin wannan matsala aljanna sai Allah ce to matan aljanna ga can hali ga can sifa duk abin da kake so na kyau sun kai ba za su saba maka ba a halin su ba saba ma sifar su ba shi yasa wannan shine bambancin duniya da aljanna fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadibani hurun masu daradaran idanuwa makasuratun kuma an takaita su fil khiyam a cikin hemarka ba sa fita inda kake nan suke duk da kai ku bika shine khiyam wata hema ce a cikin kuma gidanka ce aljanna kuma ga wata hema ko matan a cikin nan suke suna jiranka to fa bi ayi ala rabbikuma tukazzibani yanzu ne zaka karyata a cikin wannan ya kai mutum ko aljani lamu qamis sunna insun saboda Allah ya sanka da kishi yace in sun babu wani mutum na kira fi siyaƙin nafi babu wani mutum da ya taɓa taɓa su ƙabila hum kafin zuwan mazajen su wala jan ko wani aljani da wannan malamai suka kafa hujja cewa ce aljanu su ma za su shiga aljanna a kusa ma aljanu za su shiga wuta sannan kuma aljanu suna saduwa da su ma matansu kuma su ma suna haihuwa suna da zuriya أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف Allah ya ce sun ka shingiɗa a kan wani wato gado wanda yake sama yana ƙasa shine raf raf ana cewa raf rafatil alam wato abin nan tana kaɗawa tuta to abin da yake mai kushin yana sama yana ƙasa da kai akwai sufurin a jiki to wannan shine raf rafin rafa rafa yura furifu rafa rafatan yana karkada ta yana sama yana kasa da kudurin Allah yake kuma shimfiɗin da aka yi din wato kushin abin nan din kore ne shar an yi shi da kore shar wa abu qariyin Allah yake kuma ga katifu hisanun masu kyau katifa ce mai laushin gaske kamar da yake shi ce wa namariqu masfufa wa zarabiyu mabakusa ga katifu ga fulo wa aka wabo mawdu'a ga kofuna an aje an aje maka kofi a cike da ka sha ka sha ka leka sai ga sake cikowa balle ka ce a karo a a ci da kansa yake cika kansa eh fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibani Allah yace to me kuke karyatawa ya ku mutane da aljannu cikin ni'imomin da Allah ya muku na duniya da na lahira da na fili da na oye da manya da kanana ai kai kanka ma ni'ima ne wa azbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina tabaraka ismu rabbika Allah ta'ala ce sunan Allah mahaliccinka yayi albarka shi yasa za a ci abinci sai a ce bismillah sai a samu albarka idan za a sha a ce bismillah sai a samu albarka in za a shiga gida a ce bismillah in za a sadu da iyali a ce bismillah in za a alwala a ce bismillah komai aka fara da sunan Allah za a samu albarkarsa shi yasa jirgin da mun ce bismillah majraha wa mursaha ikira ko karatu za ka yi bismi rabbikal ladzi khalaqa za ka samu albarka da alherin karatu to Allah ya ce tabaraka ismu rabbika wato a sunan Allah yayi albarka mai yawa zil jalali ma'abocin girma da buwaya wal ikrami ma'abocin karamci ma'ana wanda yake karrama bayinsa kuma shi ma cancanta a karrama shi to nan za mu nan ne karshen wannan sura ta ar-rahman abinda wannan sura ta faɗa na ayi Allah ya ba mu ikon yi abinda ta faɗa na a bari Allah ba mu ikon bari abinda ta zo da shi na ilimi Allah ya ganar da mu abinda ta ce wato abinda ya zo na ni'ima a ciki Allah ya sa muna ciki abinda ya zo na azaba a ciki Allah ya tsare mu subhanakallahu wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka
Dadi sai an fara bayani akan mutum neman taimakon zuwa gidan kuma. saboda kuma Allah ta'ala ya zartar da mutunci daban wanda ta kai mutane kenan da an yi abin da ake da gudan hajji amma muna sanar da mutane cewa a ko dai su isa da saƙonnin ko kuma su a cikin kansu wanda Allah ta'ala ya bada musu zai iya yi tun da ranar talata ake so aka ba mu abubuwa cewa za mu je gidan kuskure ba gobe ne jinin ba to dole Allah ya hore masa gobe Allah ya kai mu har gari yana iya kawo ofishin kansu titin da ke nan ko lalin da ke nan layi da ana ba can fara da wannan labarin da lalin da ke kansa kuma an gaba kaɗan mutum ya yi kudu kaɗan ofishin yana nan ko ma da kai sha Allah tun da karfe tara har zuwa kuma sai da ya shiga har dare ma kula da za ka wanda yake da zai iya kawo ko zai iya sa wani ya kawo ko zai iya kwaɗe da wani to ana iya kawo wannan guri daga sa'an har dare Allah ya kawo. sannan kayayyakin da ake bukata din sun hada da su wato kayan sawa da sutura ko na maza ko na mata akwai sabulun sabulun wanka da wanki da omo akwai man shafawa kamar vaseline da sauransu akwai lemo ma'ana lemon zaki da ayaba da dabino ko kuma wannan abin da aka zana ko kuma kudin sayan su wanda mutum ya kawo za a rubuta ko za a ajiye ko za a saya ko za a kai mallaya ina fata Allah ta'ala ta kiyaye ana cewa ruwa ya yawaita a kan hanya musamman bakin cross duk wanda za su fi akan da kama ko a duk fara irin kawo mashi maka sauransu to an ya kara da ruwan yana da ɗan su a yadda aka ba mu labari a yankin Allah ya samu yashi
bismillahir rahmanir rahim akwai sadakoki da addu'o'i da jama'a suka bayar domin a yi musu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu akwai kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin daga hajiya yalwa dan juma goji yadda ta saba Allah saka mata da alheri dama ta saba ta kan aiko duk shekara da dubu ɗari biyu da hamsin a ba marayu to Allah ya saka mata da alheri a kuɗi naira dubu uku daga hajiya fatima muhammad babaji a sa asusun marayu a yi mata addu'a Allah biya mata bukatunta na alheri akwai kuɗi naira ɗari biyar daga wani shi ma bawan Allah a yi masa addu'a Allah biya masa bukatunsa akwai kuɗi dubu ɗaya da ɗari biyar a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa ɗari biyar a yi wa ‘ya'yansa addu'a zaman lafiya a gidajen majajensu akwai kuɗi naira ɗari biyar dai daga wani a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa akwai kuɗi naira ɗari biyar shi ma daga wani bawan Allah shi ma Allah ya biya masa bukatunsa turamin atamfofi guda takwas daga hajji Aishatu Abdulsalam Shango Estate a baiwa waɗanda suka musulunta a yi mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta na alheri akwai kuɗi dubu biyu daga ummu muhammad bashir ahmad khalifa a sa asusun marayu a yi mata addu'a allah ya biya mata bukatunta a dunkulen magi leda ɗaya da indomi a ya biyu daga wani dan uwa a yi masa addu'a haka muke so wataƙila indomin sa ce ta a matsayinsa na mai kwana shago wajen an cana neman taimako ya duba kwalin ya ga saura kwaya biyu ya ce to wannan indomin ba ni zan ci ba a kai wa marayu su ci kaga ya kyauta ko indomi kwaya ɗaya ka kaya ka kyauta duk abin da zaka iya ko mai kankancin sa kakkace kai ba kai ba ko ko ka kawo za a rena ko mai kankancin sa kawo dan wani za a taimakawa to Allah ya taimaka akwai riga da wando daga wani dan uwa yace akai gidan kurkuku a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatun sa na alheri ka muna addu'a ga dukkan waɗanda wato suka aiko da addu'o'i da wanda suka aiko da abin sadaka a kai wa marayu da sababbin musulunta da kuma sauran masu bukata muna tawassali da sunayen Allah masu tsarki da sufofinsa maɗaukaka Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri Allah ya yi wa kowa damuwar da take damunsa Allah kuma ya amshi waɗannan tawassali da aka yi da waɗannan ayyuka da aka yi na alheri اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم ارسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل اللهم اجعلهم كأس معقول اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبك منهم أحدا اللهم مزئهم كل ممزق اللهم دمدمهم دمداما اللهم فعل بهم كما فعلت بأصحاب الفيل كما فعلت بفرعون وأصحابه كما فعلت بقوم لوط كما فعلت بكل جبار عنيد اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك